إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد أيها الإخوة فإن من أمراض القلوب من ضمنها الحقد وهو من أخطره لأنه تولد الأشياء المنكرة القبيحة الحقد عباد الله هو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل الأداوة كما قال الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى أيها المصلون الحقد بطيء الزوال والحقد يجيء مع ضيء القلب واستعيلاء الظلمة النفس ومن الناس من يحمل نفسا مظلمة وكلبا أسود لا يعرف للأفو طريقة ولا للسلح سبيلا فبمجرد أدنى إساءة تقع في حقه من هد من أحد إكوانه تجده يحقد عليه ولا يكاد ينسى فتجده يتربص بصاحبه الدوائر وينتظر منه غرة لينفذ إليه منها ويصيبه من خلالها فيشكي غيظه عباد الله إن الحقد حمل ثقيل يتئب حامله يحمله الجاهل في صدره فيشكي به فيشكي به نفسه ويبسد به فكره ويشغل به باله ويكثر به همه وغمه إنه كحمل من أحمال الشوك المتلحب ويذل الجاهل أحمق يحمل هذا هذا الحمل الخبيث مهما حل او ارتحل ومن الناس من يعجبه قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الحساب واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الخميس أو يوم الاثنين ويوم الخميس فمن مستغفر فيستغفر له ومن تائب فتاب عليه ويرد أهل الدغائن بدغائنهم حتى يتوب وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من لم يكن فيهن واحد منهن فإن الله يغفر لما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساهر يتبع سهرة ولم يهكت على أخيه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار حتى كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فأردت أن آوي إليه فأقتدي بك ما هو إلا ما رأيته غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحصد أحدا على خير أعطاه الله إياه عباد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مكموم القلب صدوق اللسان قيل صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله فما مكروم الكلب قال هو التكي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي أن من أصحابي أن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم السطر وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه دخل علي أبي ججانة وهو مريض وكان وجهه يتحلل فقيل له ما لوجهك يتحلل فقال ما من عمل أوثق عندي من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني أما الآخر فكان كلبي للمسلمين سليما عباد الله قال الله سبحانه وتعالى كتابا لأهل الجنة ونزعنا ما في ذل من جل إكوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن العذاب هو العذاب الأليم أقول ما قال إن صاب فمن الله وإن أقنط فمن يمين الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tunyonsa da agajinsa hakika duk wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryayyun bayinka haka nan wanda ya bata ba za sa mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan na yi uwa ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasici Allah ya fara shi da kansa a cikin alkur'ani da yake cewa na yi wasici gare ku da waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan wannan ya'yan uwa yau muna tara ga watan shida watan jima'a da nisaniya hijira na da shekara 1442 wanda hakan yi daidai da 22 ga watan ɗaya miladiya 2021 wannan kutuba ta mutu yau ita ce kutuba mai namba ta 61 a farin kutubobin da ake gabatarwa a wannan masallaci wannan kutuba ta yau za ta tattauna ne game da wani bangare daga cikin cututtukan zuciya wanda idan shari'a take magana game da cututtukan cikin zuciya ba ciwo bane da za a je likita ba da magani ba wani gwaje-gwaje za a yi ba ba kuma wajen ƙwararren likita za a je ya gwada ya ba da magani ba a'a idan ƙur'ani ko sunna tana magana amradul qulub to cututtuka ne wanda tauhidi da ƙur'ani shine maganinsu idan ba tsaya kan gaskiya ba da nassi na alƙur'ani yadda zai hukunta kowa ya hukunta ka kun ba abu koyarwar manzan Allah shi da rayuwarsa da sahabbai ba to ba maki wannan ciwo ba zai warku ba kuma tafiya da shi lahira matsala ne kuma zama da shi ma a duniya matsala ne matsalar zama da shi a duniya iya cinyewa ɗan adam ayyukansa na alkhairi dukkan ciwon cikin zuciya wanda babbansa shine munafinci wanda yake tsugunawa ya haifo su da yawa babu ɗaya daga cikin cututtukan zuciya face iya zama virus mai illa game da ayyukanka na alkai iya cinye ma sallah da zakka da azumi da dukkan wata da'a ga Allah to duka cututtukan zuciya wannan shine illa su ga musulmi kuma duk wanda ya je kiyama ga wannan to ya je kiyama bahi da tsarkin zuciya kuma duk wanda zuciyarsa ba tsarkakakkiya ba ce ba zai ga aljanna ba yau ma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ba wanda zai samu rahaman Allah da jin kai sai wanda zuciyarsa kufdacciya ce ba ta da cututtuka wanda shari'a take magana a kansu daga cikin irin cututtukan da suke zama illa a cikin zukatan musulmi a yau su yi musu hasarar ayyukansu na alkhairi su mai da su kurar baya a gobe alkiyama suna tara aiki amma aikin iya rushewa ɗaya daga cikinsu shine alhikit mummunan ƙudiri mutum ya zamto iya da mummunan ƙudiri akan wani ɗan uwansa musulmi ko wa'ansu daga cikin uwansa musulmi ko mummunan zato gare su wannan aiki ne mai muni wanda shari'a ba ta sasa abin ma da shari'a ta ce zannu bil mu'mini da khaira duk inda mumini kika bai zan alkhairi sai dai in wani abu akasin wannan ya faru sai ya ɗau wani mataki a gaba a gyara amma duk inda musulmi yake duk inda mumini yake to shari'a ta ce kamar zaton alkhairi wannan kuma akwai nasoshi da yawa karkashin wannan akwai ma'aikin Allah wata rana ya zaɓa wa wani sahabi ya mai kyautar bawa ana ce masa malik bin tayyiha da ya ce ya alƙawarin zai bashi bawan an samu fursunonin yaƙi da ya zo an samu fursunonin yaƙi guda biyu sai ya ce ya zaɓi ɗaya sai shi mari ya ce manzan Allah zaɓa ne manzan Allah da ya zaɓa masa bayan ya kuma sai ya kirawo shi ya ce malik zo abin da yasa da zaɓa ma wannan in ni ra'aitu yusalli ni na gashi yayin sallah kuma ina mai kyakkyawan zato mutumin kirki ne manzan Allah karo ɗaya ya ga mutum iya sallah amma ya ɗau kyakkyawan zato ya ɗora masa yaya kuke da makocinka a gida yaya kuke da makocinka a kasuwa yaya kuke da makocinka a shago yaya kuke da makocinka a wajen aiki wani irin kudiri ne a ranka nasa wani matsayi gare shi a zuciyanka zuciyarka mai take ka haɗa ma game da shi kowa yi wa kansa wannan hisabu idan har zuciyarka tana ma mummunan kudiri ga ɗan uwanka wallahi ka haɗa cikin masu ciwon zuciya ciwon zuciya kuma da yake halakar da ayyuka a yau al'umma da yawa mummunan zato ya musu yawa haka kawai za a samu tun a mai fasarar ƙarfi haka kawai ai abu kaza yake yi domin mummunan zato ko ai da suwa ne yake ai kaza yake yi wannan duk al'ummar musulmi a galabiya an faɗa cikin wannan wadin wanda da yawa ka samu mutum iya faɗar alkhairi ɗan uwansa su ne kaɗan daga cikin mutane bakunan mu shari'a yawa abin da zai baka mamaki a wannan rayuwa ta mutum musulmi muna kiran kanmu ahlus sunna mutum ku tattauna da shi kai da shi ku yi magana ta amana ya fahimce ka ka fahimce shi amma idan magana ta yi magana shi da wani sai ka ji ya canja wannan magana ta kansa wallahi summa tallahi zai warware wannan magana kamar ba da shi ku yi wacce magana da ba amma a lokacin kai da shi ya fahimce ka fahimce shi amma in magana ta yi magana zai mai da maganar da wani sai ka ji wallahi ya canja abin da kuka yi da shi domin dama lokacin da kuke tattauna shi zuciyarsa ba kalau take da kai ba bakin ne da harshen amma zuciyar ba ta tare da kai to wannan illa ne a rayuwar musulmi wanda ya kamata mu gyara idan muna son haɗu da Allah lafiya kalau daga cikin malamai akwai ɗaya daga cikin malamai yake cewa shi abin da yake nufi da alhaqit mummunan kudiri wa musulmi a zuciya shine su'uzzan fil qalb mummunan zato a zuciya wanda zaka yi wa ɗaya daga cikin bayin Allah li'ajalil adawa domin kawai ka tsane shi baka son shi bayan Allah musali shi wannan ciwo na zuciya na kudiri mummuna ga wani bafi zawal iya nauyin gushewa iya da nauyi kafin ya gushe ciwo ne mai wahalar magani shi ne kuma yake tsuguna ya haifi hasada da gaba duk wanda ka mai mummunan kudiri a zuciya za ka mai hasada za ka iya gaba da shi za ka iya mai shari ba abin da ba za ka yi masa ba in dai har zuciyarka ta yi mummunan kudiri gare shi to iya da batsi uzzawal ne iya da nauyin gushewa baya gushewa da wuri shi kuma hikiri ya yan uwa ya ji umma a zikir kalbi iya zuwa tare da kuncin zuciya duk mutumin da yake jin haushin wani wallahi ba shi ba samun kwanciyar hankali a kullum zuciya tana tafashe kullum ransa iya ɓace a kullum ba shi da kwanciyar hankali kuma a kullum iya da niyya da hirin yin zalunci daga cikin mutane man ya hamilu nafsan mudlima akwai wanda yake ɗaukar ransa ya ɗora ta akan zalunci wa kalban aswad ya bakanta zuciyarsa wajen mummunan kudiri ga ɗan uwanshi la ya la ya arifu li afwi tariqa duk abin da aka masa baya shirin yin afuwa bai san ma hanyar yin afuwa ba wala lisuhi sabila bai san hanyar yin sulhu ba shi kawai duk abin da aka masa da niyya aka masa intikami zai yi har ma jira yake a masa wani abu ya mai da martani dan abu kaɗan na kuskure sai ya mai da shi babba ya dinga intikami da ramu a kansa mu sani ai wani masu albarka irin wannan matsala har ma tana sa mutum ya dinga dakon mummuna ga dan uwansa ya tarabbasu bi sahibi da waye duk wanda wani mummunan kudiri ya mai yawa a zuciya to wanda yake jin kudirinsa mummuna a zuciya to zai dinga dako iya sauraron ya ji wata musiba ta faɗa masa ya zama irin yadda yahudawa suke da musulmi wa ya tarabbasu bi kuma dawa'ir alaihim da'ir tisaw wallahu samiun alim kullun suna kasa kunne su ji wani bala'i ya afkawa masu imani to in kai ma ka zama irin wannan aranka hikidi yama yawa to wallahi zaka dinga dako ka ji wani bala'i ya faɗa wa dan uwanka hasara ta same shi ya yi gobara ya faɗi a mota an mai sata an mai waye ya yi jinya duk irin wannan kake so ka ji kuma duk wanda ya ji wani abu ya samu ɗan uwansa musulmi ya yi murna a irin wannan wallahi su matallahi bai da imani tunda manzon Allah ya ce ɗayan ku imaninsa bai cika hatta ya hibali a kima hibali nafsi he ya soma wa ɗan uwansa abin da ya soma wa kansa idan har za ka yi murna dan wani ya faɗa cikin jarrabawa to babu shakka kai ba za ka yi wa kanka murna ba idan jarabawa ta same ka in kuma har kai ba za ka yi wa kanka murna idan jarabawa ta same ka ba kai wa dan uwanka to baka da imani kuma duk wanda ba shi da imani ba zai ga aljanna ba bayan Allah mu sani shi wannan mummunan kudirin hamlun sakai wani nauyi ne dauka ne mai nauyi yattabi'u hamila iya gajiyar da mai shi ba shi da kwanciyar hankali ya hamiluhu aljahil fi sadri duk wanda yake da mummunan kudiri ga dan uwansa to babu shakka ya faɗa cikin jahilai iya da dako mai nauyi cikin zuciyarsa feshki bihi nafsa iya wahalar da kansa da shi wa yafsudu bihi fikra iya kokarin bata tunaninsa akan wannan mummunan kudiri yashgilu bihi bala iya shagaltar da tunaninsa aka ya zauna yayi tunanin abin da zai amfane shi duniya da lahira amma ba zai yi ba sai ya dinga tunanin wani ya yake ya zai ya zai me zai same shi wa yaksurbi bihi hamma wa hamma kuma mummunan kudiri ga wani iya haifarwa da mutum tarun bakin ciki da damuwa hasali ma da ƙarshe mummunan kudiri wa wani a zuciya iya zama kamar mutum ya ɗau dakon kayan wuta a kansa wanda wutar tana ci tana farfatsi a kansa wai zillul jahil ahmak kuma kudiri idan ya yi muni a zuciya wallahi iya mai da mai shi wani wawa wawa abin da ya faru da wannan musalimatul kazzab lokacin da manzon Allah ya zo da da'awa da Qur'ani mummunan kudiri a zuciyar musailama da hi da wa'ansu to har ma ya sa abin iya zuciya ma ya fito har ya ce ma zai kiri akwai Qur'ani shi ma an bashi Qur'ani ya zo ya dinga karanta wani shirbicin da tatsuniya daga cikin ma'abotansa sahabbansa ƴan uwansa akwai wannan ɗaya daga cikin asibin wa'il babban kafiri ne sai ke cewa wallahi musailama kariya kake wannan aiwata wauta ce wannan hukace ce ya za ka haɗa irin wannan magana taka da abin da mazan Allah ke faɗa kaga mummunan kudirin ya fassara shi ya sa an gane har mutanen musa sun gane wawa ne to duk inda mummunan kudiri ya ma yawa a zuciya wallahi wanda suke zaune da kai za su gane fawulin ka rayuwa ba yanda za a yi ayyabin kirki kai ba kullum kana zuba ido gamewa na zai mummuyi kai shari kai kazafi da abin da ya kama da wannan ya hamilu hazan hamlul khabis mahama halwarta duk inda ya zauna ya tashi to wannan dakon mummunan abu ne a ransa Allah ta'ala yana faɗa daga cikin mutane man yi oji ba kawo fil hayatin duniya akwai wanda magana za ta burge ka a cikin maganganunsa na duniya in magana ce to ba za a kada shi ba ya iya magana kwarai da gaske yi oji ba kawo fil hayatin duniya wa yi shidu Allah alamai fi kalbi amma Allah ya shaida abin da ke zuciyarsa magana ba ta fassara mutum abun Allah da magana wata abaci to da munafikai duka sun sha sun samu aljanna wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum kushubun musannada magana mujarradin magana ba ta fidda mutum agun Allah me zuciyarsu ta kudure to Allah ya ce ni ne shaida game da abin da ya kudure wa huwa aladul kisab daga cikin halayensa iya da musu akan ƙarya iya da jayayya akan ƙarya wa iza tawalla sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl idan ya juya ya bawa mutane baya dan ta'adda yake komawa mai barna mai fasadi mai kawo barna da rushewar al'amura a bayan kasa Allah baya san mabarnata mu sani cewa Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah ya ce din ranar alkamis da ranar litinin ana bujiro da ayyukan bayi gunda ake karɓar su manzon Allah yake cewa Allah zai ce ina mai neman gafara za a gafarta masa wa min ta'ibin fataba alai ina mai neman tuba Allah ya karba amma Allah zai cewa mala'iku wairattu ahalu dagha'in bi dagha'inihim duk wani mai mummunan kudiri a zuciya nasa wani musulmi to ku faka aikin sa karka mishi a duk alkamis da duk litinin manzan Allah ya tabbatar ana wannan idan kana da mummunan kudiri ga dan uwanka musulmi wallahi aikin ka baya zuwa ko saman garin ku ba zai je ba ballata na je sama ya haura ya tafi inda ake karɓar aiki ba zai je ba sallar ka tana nan tare da kai a ƙasa azumin ka biyayyar ka ga mahaifa ci da iyalai wane ne wane ne dukka suna tare da kai in dai hadda mummunan kudirin dan uwanka a ranka tunda manzon Allah ne ya faɗa kuma shi la yadiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya faɗar magana sarrai manzon Allah ya ce za a ce dukkan masu kudiri mummuna a dawo musu da aikin su Allah ba zai karba ba kuma ka san Allah ba abokin wasan ka bane duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne ba musu ba shakka duk abin da kake wallahi kuna tare da shi a ƙasa Allah ba zai karba duk mutumin da ya mutu a wannan tsarin yayi mutuwar hasara mutuwar da ba ta da kama manzon Allah ya ce za a da musu da kayan su hatta ya tubu in ka ga an karba yakin su to sun tuba sun gyara kansu Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah ya ce salasun man lam yakun fihinna wahidu minhunna fa inna Allah yaghfiru ma siwa zalika liman yasha wa aslihu fuka guda uku ne idan har a aikin zunubin ka kaje da su gaban kaje gaban Allah babu su a kundin aikin ka mai muni aka bincika ba wannan abubuwan guda uku to in kai sa Allah zai ma gafara ga wa'ansu wanda ba su din ba manzon Allah ya ce na ɗaya man mata la yi shirki billahi shi duk wanda ya mutu ba ya shirka in dai a aikin zulumin ka ba shirka to akwai dama dama wala ne kun sahira ne tabi'u sahara ya zamto aikin ka ba zuwa wajen matsafa da bokaye kai ba dan tsafi bane ba boka bane baka da alaka da boka ta kusa ko ta nesa da yan tsafi da yan rufa'ilu a duk aikin zulumin ka aka bincika babu wannan na ukun walam mihaqid ala akihi a ce a aikin ka na zunubi ba mummunan kudiri ga dan uwanka to sauran dukan kai sa Allah da yafi masu ka duba yadda hadarin zuwa gombo kayayyaki da hadarin shirka amma aka gwama cikin hadisi daya da mutumin da yake da mummunan kudiri a zuciyarsa dan uwan shi mummunan kudiri an gwama shi da shirka an gwama shi kuma da zuwa gombo ka Allah ta'ala ya tsare mu Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya tsali alaikum rajulun min ashabil janna yanzu na dan aljanna zai zo manzo Allah ya faɗi wannan da Anas dan Malik da Abdullahi bin Amr bin al-As he suka zuba ido suka ga waye zai zo sai wani bawan Allah ya zo daga cikin mutanen Madina ya zauna a gama zaman majalisi ya tashi ya tafi shi wani lokacin sai manzo Allah ya sake faɗar wannan magana sai wannan mutumin da ya sake zuwa sai da aka yi sau uku manzo Allah ya ce dan aljanna zai zo sai wannan mutumin ya zo abdullahi dan amur dan as ya ce sai na yi niyya a zuciyata sai na je gidan wannan bawan allah na ga me yake aikata wa allah har manzon allah ya ce dan aljanna har sau uku na yi kudiri na je gidansa na kai mai bakunta na je na ce bako ne ni zuwa gare ka ya sauke ni da komai kwana ɗaya biyu ko ban ga wani canjin ibada ba ba kwana yake iya sallah ba ba kullun azumi yake ba karatun qur'ani yake ko da yaushe ba sai ya ce to bawan allah ga abin da ya kawo gunka amma ga abin da manzon allah ya faɗa fa'aratu an awi ilai yanayi ne na zo na kama bakunta na yi koyi da abin da kake yi sai ce mahu illa ma ra'aitu ba wani abu sabo ba ce abin da ka gani in na yi na filfili na kaɗan zan kwanta na yi bacci azumin na fila ba kullum nake yi ba amma ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimin ghisha ban taba kudare wani musulmi a zuciyata ba ban taba yi ba tun da nake wala ahsad ahadan ala khairin adahu Allahu iya ban taɓa yi wa wani hasada ba dan Allah ya bashi wani abu ban taɓa yi ba hasali ma in zan fita daga gida ina cewa Allah gahi zan fito idan wani ya mun ba daidai ba na yafe masa tun ma kafin ya mun ina da kyakkyawan zato ga kowane musulmi ban taɓa kwana da wani a raina ba to wannan tsarkin zuciyar shi Allah ya tsinkayar da manzon Allah ya ce wani mutum dan aljanna ne ba yawan azumi ba ba yawan sallah ba ba yawan sadaka ba tsarkin zuciya da rashin mummunan kudiri wa musulmi ya jawo Allah ya bashi aljanna tun iya duniya Abdullahi dan Amr dan As Allah ta'ala ya kare dare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyun nas afdal daga cikin mutane wane ne fi falala ne ya rasulullah sai ma'aikin Allah ke cewa kullu makmumil qalbi saduqul lisan makmumul qalb saduqul lisan sai sabai suka ce kila saduqul lisan na'rifu manzon Allah mai gaskiya a harshe sa mun san shi ai amma makmumul qalbi waye sai ce huwa taqiyun naqi shine tsarkakakke tsaftatacce la isma fihi wala bagyun wala ghillun wala hasad mutumin da zuciyarsa ba mugunta ba keta ba mummunan kuduri babu hasada shine a makmumil kal wanda ya fi kowa alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wanda zuciyarsa ba ta da kudurin mummuna ga kowa abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah yana cewa in zai fito daga gida la yabluguni ahadu min ashabi kar wani ya zo ya kawo magana sahabina ba na so duk wanda ya ga wani abu a gun sahabina mai muni kar ya faɗa min fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadr ina so na fito kowa zuciya ta lafiya kalau da shi ba na so a ban labarin wani ballantana idan na zo majalisi na ganshi da mummunan abu amma a yau so kake a kama labarin wani ka shimfiɗa tabarma ka girka kujera kana so a kama labarin wani ka sai recharge card ka tura wa ansu a dinga kama report na wa'ansu mutane kana zaune kana jin daɗi a dinga blackmail nasu a cikin ranka ana ɓata su kuma shari ne da kazafi burinka kenan ka zauna ka ji mummunan wani ka yi murna ka buga kafa duk al'adamu kenan to manzon Allah ya ce duk abin da wani ya yi muni kar ku faɗa min ina so na fito kowa zuciya ta lafiya kalau da shi ka kwatanta rayuwarka a yau kana ganin wayar wani wallahi ka san ba alkhairi bane domin baya kiran ka sai in wani bala'i ya tasowa wani ai wannan nan kaza ai sun yi kaza ai kaza ya faru kai kuma ka ji dadi a ranka wallahi baka da imani wallahi tallahi baka da imani duk wanda mummuna ya same shi ka ji dadi a ranka wallahi baka da imani wannan faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce ina so na fito kowa da gaishe lafiya kalau ba ruwana da kallafin wani akwai zaid bin aslam ɗaya daga cikin sahabbai ya ce akwai abu dujjana ya shigo guna ba shi da lafiya wa kana wajhu ya tahallal ya ce naga fiskar sana ta annashuwa ba shi da lafiya amma fiskar sana ta walƙiya haka sai ya ce mali waje ke tahallal me yasa kake jin annashuwa kake murna sai ke cewa wallahi ni na dogara wasu abubuwa guda biyu na tsaya a kansu kuma yana neman Allah ta'ala ya karɓi rayuwata a kansu ya ce kuntu la atakallafi ma la yani duk abin da bai shafe ni ba ruwana da shi in dai ba a sa ni ba ba a gayyace ni ba ba a nemi shawara ta ba ba ruwana da ba na ɗaya kenan amma al'akar fa kana kalbi lil muslimi na salima zuciya ta ga kowane musulmi lafiya kalau take bana ban taɓa kudure kowa da mummuna ba dukkan musulmi zuciya ta ɗaya ce safiya kalauni da shi ba wani mummuna kudure he zaidu bin asal ce ka riƙe wannan kasawa makami har agun Allah zai tsayar da kai sahabin mazan Allah ke faɗa masa abu hatim ɗaya daga cikin marautan hadisai yake cewa alhikidu asalin shar mummunan kudiri a ranka na wani musulmi shine asalin shari idan kana neman tushiyan shari ya zamto zuciyarka tana mummunan kudiri ga wani wa man ajamara shari fi kalbe duk wanda ya kudire mummunan abu a ransa an bata lahu nabata murra zai dinga bugo masa da tsiro mai muni in dai ka binne mummuna a zuciyarka to abin da zai fito mai muni ne wal baladu dayyibu يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا جاء الله تعالى ينا فلا كما ديك الجنة يتي ونزعنا ما في زور من جل إخوانا على صور متكابلين yan aljanna domin gidan aljanna gidan salama ne babu hasada babu gaba babu kyashi babu munan zato ba shari ba fassarar karfi a aljanna sai Allah ta'ala ke cewa yan aljanna na za'ana ma fi zuri min gilli duk wani abu a rai wanda za a tafi da shi a duniya wani yayi abu kaza baka ji daɗi ba wani yayi abu kaza baka so wani abu kaza ya sami kaza to ba za ka yi ga aljanna ba an zare ma shi dukkan sai an fidda shi na za'ana ma fi zuri min gilli dukkan wani gilli mummuna sai Allah ya zarewa kowa daga cikin aljanna a zuciyarsa sai Allah ke ce ikiwanan za su zama yan uwa ala surrin mutakabilin suna kan gadaje suna aljanna suna fuskantar juna Allah ya samu ne to kun ga wannan aya ta Qur'ani Allah iya nuna cewa dukkan ƴan uwa ba za a samu gaba a junansu ba kenan tunda an ce wa naza'ana ma fi durihim min gillin dukkan wani mummuna za a zare daga cikin zukatansu za a zama ikiwanan to a yau ƴan uwa da junan suna gaba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kalla ka kirga gida goma baka sami irin wannan matsala gidajen mu ba to amma a yanda Allah ya halicce mu fa a tsarin da Allah ya yi mana mu musulmai da aka kulla auratayya aka haife mu in dai yan uwa ne ba za a samu gaba ba tunda Allah ya kwatanta zaman yan aljanna da zaman yan uwa ba jin haushin juna ana yi wa juna barka barka salamu salam to amma domin rikicewa duniya da shaidanci da san duniya yanzu wata gabar da ke tsakanin yan uwa a waje ma babu ita kaga wannan an baddal irin tsarin halittar da Allah ta'ala ya mana kenan Allah ta'ala ya samu dace mu sani yan uwana masu albarka wani daga cikin masu hikima iya cewa salasatun la yuhanna ila sahibi aisha abubuwa guda uku to me su bai shirya rayu lafiya kalau ba in dai kana da su a ranka baka shirya ka rayu lafiya kalau ba alhikit mummunan kudiri alhasad da hasada da kuma su'ul kulki da mummunan hali daga cikin abubuwan da suke jawo mummunan hali a yan uwa da kuma mummunan kudiri abubuwa ne suna da yawa amma kaɗan daga cikin su ne akwai almamara wal munafasa gasa wani ya baka ce sai kai to dole za ka kullace shi a zuciyarka wani abu kaza ya same shi kai sai ka irin shi da musu da gasa shi yasa imamu al-ghazali abu hamid yake cewa daga cikin abin da yake tsananta hikidi shine al-mumara wal munafasa gasa da jayayya iya sa mutum ya kudure mummuna ga dan uwan shi abu na biyu al-mizah kakaci musu marar dalili ashbahi wanda daga cikin magabata nake cewa al-mizahu yakrujul haiba kakaci da musu iya kwaranye kurjini a fiska waye ya saba bi ma'il wajh iya gudanar da ruwan fiska na mutunci iya zubar da shi waye aqimul hiqid kuma iya gadar da mummunan kudiri a cikin zuciya bi waye sahab bi halawatul iman wal wad iya tafiya da imani da kuma soyayya al kusuma abu na uku abin da yake jawo hiqidi yayi muni akwai kusuma jayayya imamu nawawi yake cewa wal kusuma tughir sudur ita musu da kusuma tana gajiyar da kirji wata hijul ghadab tana haifar da mugunta wa idza hadal ghadabu hasal al hiqd bainahuma idan har aka ce yau gaba ta shiga da mugunta to ba mamaki mummunan kudiri ya shiga abu na karshe al karahatu shadida idan kawai ka tsani mutum ka dora mai karan tsana kake gaba da shi dole hikiri mummuna zai shiga ranka a nasa Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon gyara zukatanmu da ƙarshe ina yi wa kaina da wasici bisa irin wannan durus da muke samu a mimbarorin juma'a mu dinga kokarin aiki da shi a rayuwar mu rayuwar nan ba ta da tabbas hadarin wannan gabar ya kai a ce kowa ya ji ya nutsu ya gyara zuciyarsa domin mutuwan nan ba wanda yake da tabbas zai iya kaiwa gidansa bai mutu ba a yanzu kowane lokaci Allah zai iya karɓar rayuwarka to hikima da albarka da alkhairin zuwa gun wa'azi ko irin wannan guraben ka gyara aikin ka kawai idan kai wannan ka kuɓuta kuma ka tsira ka samu albarka Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya karɓa ayyukan mu ya gyara zukatan mu ya samu lafiya mu gama lafiya mi salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل وسلم وبارك على محمد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله